واحلل من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تأسف إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت من ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورئايتك ورفة نور توصلني بها والمنتمين إليه من دور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna farawa da ban hakuri na zuwa na makare haka ya faru ne sakamakon wani uzuri da ya fi jiro man na tafi hayin mani hayin malam bello afwan kuma ban tunanin abin zai rike ni ba haka har zai samu Allah ya fi mana yau muna cikin karatu na littafin shamalul muhammadiyya kuma muna nan a babi da ke magana kan murmushi ko dariya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna nan a hadisi na 228 wani littafin kuma zai ce maka 217 a hadisin yana farawa da kamar haka حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيئة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم rawahu tirmidhi wannan hadisin yana farawa da kama haka imam tirmidhi yace malami na mai suna qutayba bin sa'id shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malamin sa mai suna ibn lahi'a ibn lahi'a ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna abdullahi ibn mughira abdullahi ibn mughira aka ce sudukun amintacce ne yana daga cikin tabaka na malaman ilimin hadisi tabaka na hudu malamai da dama sun yi karatu a wurinsa sa shi ma ya samu daga wani malaminsa mai suna abdullahi bin harith abdullahi bin harith bin jas'i abdullahi bin harith bin jas'i ba mu taba karo da shi ba an ce sahabi ne ya zauna a gari na masar egypt kenan nan manya-manyan malamai da yawa sun yi karatu a wurinsa kaga masar na daga cikin garin da take da tarihi sosai ko zaga ta imamu shafi'i ko imamu shafi'i ya dawo ya zo ya zauna a masar a ƙarshen rayuwansa ko to da ya dawo garin masar ɗin egypt ɗin shine ya ga abubuwa daban-daban sai ya sa wasu fatawoyi nashi sai ya koma ya rika caccanza su domin environment yanayi bi'a ɗabi'a na garin da yake da da yanzu garin da ya tsinci kansa akwai bambanci akwai bambanci ba zai yi fata wanda ka bayar a wancan garin ka zo nan ka ce za ka iya bada ita ba ba zai yi ba shi yasa in kana bi littafai na musulunci za ka ga an ce imamu shafi'i ya faɗa a cikin alƙadim in aka ce alƙadim ana magana kan tsohuwar fatawarsa kenan in ka ji an ce a cikin aljadid to sabuwar fatawarsa kenan da ya zo gari na daina na masar ko daga cikin mafi ban mamakin fatawan imamu shafi'i shine fatawarsa na cewa idan kana da alula sai mace ta taba ka ko ka yi sha'awa ko baka yi sha'awa ba alulanka ya kare kaga kenan yanzu idan kana da alula ka shiga kasuwa shikin don kogele ne ya taba ga malam shi kenan shi shi ba da wani sha'arulanka ta kare to amma idan ya gangaro nan ya zo nan masar zai ga yanayin cinkoso da ɗabi'ansu ta sha bamban da irin can dole ya sa wasu abubuwan imamu shafi ya rika caccanzawa ko Allah ya fi mana to a masar haka yake ta samu manya-manyan malamai da yawa saboda kan ka zo wurin sai ga abubuwa kuma sun canza malam abu daban-daban ko a yana wannan garin ne za a ga yana bada fatawa cewa to mutane masu yawan gashi ya za su yi wurin shafan kai ya ce kawai abin da za a yi shi ne inda har ka iya samu ka iya ruwa ya iya taba wani abu daga jikin gashin kanka aka raba gashin kanka uku ko kashi ɗaya iya samu aka taba ruwa ya sama shi kenan aka ce to in kuma lalura ta kai har ba za a iya kaiwa kashi uku ba ya ce kashi biyu a daga kashi biyu ne ya dawo kashi uku aka ce don abu ruwa ya kai ba za a yaya ba ba sai ce kai ta kai ta muku ko da gashi ɗaya ne ko da gashi ɗaya ne inda ya iya samu ya taba a jikin kan nashi shikenan bukata ta biya kaga me ya kawo irin wannan tunanin saboda mu'amala yanzu da yake da mutane da yawa an gani ko zuwan shi masar ya sa ya caccanza wasu daga cikin fatawoyinsa wanda yan mutum yana bin tafi zai gani radiyallahu ta'ala anhu idan Allah ya kara tabbata a gare su gaba ɗayansu shi ya samu daga shi abdullahi bin harif kenan shi kuma yake cewa ma ra'aitu ahdan aktharu tabassuman min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mutumin da yake da yawaita murmushi ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wannan muhimmancin kenan hadisin yana karantar da mu mene muhimmancin murmushi a matsayinka na musulmi kar ya zamanto ko da yaushe fiskanka abusan kamdarira ko abusan kamdarira ka san addu'an bukotun su kenan ko eh abusan kamdarira daura fiska kakai ja wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi ka kalla dan uwanka ma kai mulmushi sadaka ne ko yace wani hadisin kuma manzo Allah ya kara cewa ka fiskanci dan uwanka kana mai sakin fiska shi ma sadaka ne kenan musulunci bai yadda ba kawai da na hango kawai kana dosowa ko zan canza fiska musulunci bai yadda ba domin mene daura fiskan da zaka ma mutumin da ke doso ka zai alamta mai zai sanya masa wani damuwa a cikin zuciya cewa wannan kamar dai akwai wani abu ko da bai iya fitowa ya yi magana ba zai iya dai cewa wannan akwai wani abu da ya hango ni ne ya daura fiska to musulunci gudun kar ma ka sa wani a cikin zuciyanka sai ya ce ka cire shi Allah ya ce mana shi sa zaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe cikin fara'a ko da yaushe cikin murmushi ko kana cikin damuwa kar kai da ka nuna wa mutane kana cikin damuwa domin wayannan mutanen da ka nuna musu kana cikin damuwa ba wanda za su iya tsina mata wani ma in ya gano kana cikin damuwa sai ya fara murna ko ba haka bane wani in ya gano kana cikin damuwa to shi daɗi zai ji amma ya kasa ganewa ba shi kenan mutu bi gaiziku Allah ya ce mana rawahu tirmidhi hadisi na gaba yana farawa da kaman haka hadathna ahmad bin khalid al-khallal qala hadathna yahya bin ishaq as-sailahani as-sailahani qala hadathna lays bin sa'd an zaid bin abi habib an abdullah bin al-harith qala ما كان ضيق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليس بن سعد رواه الترمذي ma'ana wannan hadisin shine Imam Tirmidhi yace malami na mai suna Ahmad bin Khalid al-Khallal shine ya karantar da ni wannan karatun Khalid Ahmad bin Khalid al-Khallal ba mu taba karo da shi ba shi mutum bagada da ni an ce amintacce ne yana daga cikin tabakan su imamu ahmad bin hanbal kawo gaba karamin malami bane ko ya rasa shekara ta 247 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manyan manyan malamai sun yi karatu a wurin sa shi ma yace ya samu wannan karatu ne daga wurin malamin sa mai suna Yahya bin Ishaq as-Sailahani Yahya bin Ishaq as-Sailahani an ce amintacce hafiz ya haddace hadisai na manzon Allah miliyan 1 ya rasu a shekara ta 220 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya-manyan malamai shi ma sun yi karatu a wurinsa shi ma ya ce haddasna ya samu wannan karatu ne daga wurin malaminsa mai suna Laith bin Sa'ad Laith bin Sa'ad ya samu karatu ne daga wurin Zaid bin Abi Habib shi ma ya samu daga wurin Abdullahi bin Harith radiyallahu ta'ala anhu qala shi kuma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai kasance yana yin dariya ba sai dai murmushi wai manzan Allah ka ce wai yana ta dariya ha ha ha ha aka ce manzan Allah baya dariyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne murmushinsa in fa an yi kololuwa manzan Allah irin ya kura a dakaɗin nan cikin dariya shi ne ya buɗe bakinsa wurin murmushi har a iya ganin wannan haƙoran wayannan haƙoran shi ke nan a ga wayannan haƙoran na ciki wayannan tabaran nan to ƙololuwan dariyar manzan Allah ke ya yi murmushi har a ga wayan nan haƙoran amma ba wai ha ha ha ha manzan Allah baya haka ne wannan hadisi yake nuna mana cewa mu takaita yin dariya ko don ne ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gaya masa falyadhaku qalilan walyabku kaseeran in za ka yi dariya yi dariya kaɗan in za ka yi kuka kuma ka yi kuka da yawa me yasa ake son ka yi dariya kaɗan saboda ai baka san abin da ka tana da alayira ba ka ta murna ai baka ta murna ba tukun ko ka yi kuka da yawa me yasa ka yi nadama na cewa me za ka je ka tarar kuma ka yi nadamar rayuwanka da ta tafi yanzu ni na kai shekara goma a wannan shekaru goma da na yi a rayuwana mai na tsinana kan abin da yake da alaƙa da rayuwana ta lahira shi ne abin da ake so ka auna a ni na kai shekara ashirin to shekaru ashirin ɗin nan da ka yi mai ka tsinana a gidanka na lahira ko mai ka tana don makanka a gidanka na lahira duka wannan shi ne abin da ake so ka auna a kai ka kai shekara hamsin to yanzu da kake shekara hamsin menene za ka iya bugan kirji yanzu ka ce e in na je lahira zan iya ce ma Allah na yi kaza kaga wannan abu ne wanda ya kamata mutane su tsaya sosai su bincika kawunan ko kai dai ka daura kamar yadda ake yi yanzu a rayuwar boko sai a ce at 40 what did you achieve yanzu da ka kai shekara 40 me ka samu me ka ko ya zama fada hausa me ka iya yi ko me ka tsinana mabruk yanzu da kake da shekara arba'in me ka tsinana a rayuwanka ka gama makaranta ka yi digiri ka digirgire me ka tsinana sha'ayi na ina da gidaje kamar guda hudu daya yana a metama abuja daya yana victoria island lagos daya yana kano sai daya nan da yake kaduna kuma ina kuma da jirgin zirga-zirga nawa jet karamin jet ake cewa ko yau malama mu ina dan karamin jet haka wanda duk inda zan je a duniya zan iya yawo a ciki sannan kuma account dina yana da naira kamar miliyan 300 haka ba ma wai ma dan business din ya dan samu tasgaro ne haka an dan kulle mana wasu ce wani masha Allah wow ita wannan ne abokin tafiya to yanda zaka tsaya ka gana irin wannan lissafa lissafan to haka kai ma ake so ka tsaya ka lissafa a rayuwanka ta lahira da me da me ka tana da ga wannan ya ce ai ni mota ɗaya nake da shi eh to ko na mota ɗaya da kake da ita sai ka gina kuma ka duba lahiranka motoci nawa ka aika ta lahira yawa ma sani Allah ya bi mana Allah ya bi hadisi na gaba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin wani hadisi ko yana cewa da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa da a ce mutane sun san abin da manzan Allah ya sani ne daga irin azaban da Allah yake da shi da kuma irin rahama da Allah yake da shi to da mutane sun yi kuka da yawa saboda mene rahamar Allah nan tana nan da yawa فسأكتبها للذين آمنوا به فسأكتبها للذين ne ayan to ayan ta kwanta wa rahmati wasi'at kulli shay haka Allah yace fataktubu alal ladina amanu wal ladina alladina wal ladina yaqimuna salata wa hum raji'un ko amma haka ayan take nan ta kwanta mu Allah yace rahama ta ta yalwaci kowa da kowa rahaman nan nawa har wanda bai yi imani da ni ba na kata lullube shi ko domin yanzu cikin rahamar Allah ne kowa da kowa yake gani da wanda ya imani da Allah da wanda bai yi imani da Allah ba yana gani da ido sai dai in wata lalura ta fada ba mutum ko ba haka ba to kaga duka mutum bai imani da Allah ba amma Allah ya bashi yana gani ka duba kuma wani gashi nan ma ya imani da Allah kuma yana saba wa Allah amma da idan Allah bai ce idanun su tsiyaye ba a shiramar Allah nan ne tana da yawa numfashi ko an ce a kowane rana in za a sama mutum numfashi a asibiti naira dubu uku ne kowane rana a sa maka wani asibitin ma ya wuce haka oxygen na asibitin nan dubu uku ne to kenan yanzu a wata daya dubu nawa kenan dubu na dubu tamanin dubu casa'in to yanzu dan Allah talaka ta ina zai fara a ce siya ake yi malama mazan ai wani sai dai sai dai ya mutu yan goma masu moto ne sai dai su siyar ko domin gabarar lissafi ba kowane wata ɗaya dubu casa'in na numfashi ga na fitsari a ce in za ka yi sai ka biya a sa maka in kata ne ko menene suna abin kateta shi ma ba kyauta ake sawa ba shi bai da tsada nawa e nawa to bai kai dubu ɗaya ba kwana nawa ake a canza duk kwana biyu to duk kwana biyu haka ke nan in za ka yi fitsari sai ka fara taron da naira ɗari biyu biyu na duk bayan kwana ɗari biyar biyar kenan yau da gobe ɗari biyar dubu ɗaya to kwana talatin nawa dubu dubu sha biyar to kaga za ka yi tanadin kudin fitsari kenan kaga akwai aiki ba ko kaga ashe rahamar nan da Allah ya faɗa a Qur'ani cewa wa rahmati wasi'at kulli shay da gaske ne ta tabbata ko tunda yanzu gashi nan da ya dan mun dan fara dan lissafa lissafe kawai guda biyu kudin sun yi yawa kaga kenan da da na bawali da na numfashi ka gana neman wurin dubu ɗari da sha biyar a kowane wata to gani abinci in banda rahama ta Allah abincin ba zai wuce nan ba ba zai wuce ba ko aisha sa ga wasu sai an sa musu wani igiya an tura ta hancin sannan zai ci sannan zai sha haka ba ake yi sannan ga rahama ta bayan gida kai ashe mu ƙara gode ma Allah Allah ya ce wa rahmati wata kullu shi rahama na ta yalwaci kowa da kowa to manzon Allah ya ce da kun san abin da na sani kan Allah da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan kuma saboda baka sani ba akwai abin da kai za ka yi shi kana ganin ba laifi ba ne Allah ce to ni kuma a wuri na laifi ne ko ba haka ba yanzu mutanenmu nawa ne suke rantsuwa kan ƙarya ai suna da yawa ga kuma Allah ya hana har ma cewa yayi kar a raka musu biyayya wala sai kullu allafin mahin to Allah mun tuba Allah ka yafe mana hadisi na gaba kan mu ja da yawa hadisi na 230 a wani littafin kuma zai zama hadisi na 219 yana farawa da kaman haka haddathna Abu Ammar Al-Husayn bin Urayth qala haddathna Waqi'u qala haddathna Al-Amash an an Al-Ma'ruri bin Suwayd an Abi Dharr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin zai nuna mana girman manzon Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhara rajulin yakhruju minan nar yuta bi rajulin yawmal qiyamati fayuqalu i'ridu alayhi sigara dhunubihi wa yuhabbu anhu ibaruhu fayaqulu fayuqalu lahu amilta yawma kadha wa kadha kadha wa huwa muqirrun la yunkiru wa huwa mushfiqun min kibariha فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنا فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وانا حديث yana farawa da kaman haka hadisin yana nuna girman manzon Allah ne barka da girman annaba wannan hadisi za kara san manzon Allah Imam Tirmidhi yace malami na mai suna Abu Ammar Al-Husayn bin Hurayth shi ne ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna wake shi ma waki ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna al'amash al-ma'rur bin suwai al-ma'rur bin suwai ba mu taba karo da shi ba tun farkon karatunmu shi ne ake ce ma abu umay abu umayya an ce amintacce ne yana daga cikin tabakan malamai na ilimin hadisi tabaka na uku manya-manyan malamai sun yi karatu a wurinsa shi ma ya samu wannan karatun wurin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiransa da suna Abu Dhar al-Ghifari Abu Dhar yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ne manzan Allah ya ce saurara kai inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul janna ni dinnan annabi Muhammadu wallahi na san mutumin da zai fara shiga aljanna wa akharu rajulin yakhruju minan nar sannan kuma na san ni dinnan annabi Muhammadu na san mutum na ƙarshe da zai fito daga gidan wuta na san shi ba wai a ƙarshe wani zai fito da a ni na ma san shi ban sani ban kun gano sakon na san kamar yadda zaka ce na san malam magaji na san malam Ibrahim na san wane ba ka mun san Allah yake nibi ba ni na san wanda zai fara shiga aljanna na san abin da zai zo kwalwanka cewa ai annabi Muhammad ne dama zai fara shiga a ban da shi a cikin mutane gama garin mutane manzon Allah ya ce wallahi ni na san wanda zai fara shiga aljanna sannan ba za a ta ciro mutane daga gidan wuta ba ko za a ta ciro su ana ceto ko ko ba ka zai zama baran lahira za a ta ceto za a ta ceto to manzon Allah ya ce wallahi ni annabi Muhammadu na san mutumin da zai zama to shine na ƙarshe da zai fito daga gidan wuta manzon Allah yana nufin ya san shi ya san sunan shi ya san sunan baban shi ya san dan wani gari ne ya san dan wani jiha ne ya san dan wani layi ne har shekarunsa san Allah ya sani malam ya tabo wai a ce ashe annabi ya san gaibi to to wai ma menene gaibin da kike cewa annabi ya san gaibi menene gaibin ai wai wannan abin yana daure mun kai ni ba ai idan kaga mutum yana ta wani kumfan baki yana cewa wai annabi bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba ka tambaye shi menene gaibin wai menene gaibin ko daga nan ne zaka fara ganewa ai mu dai abinda muka sani Allah ya gaya mana gaibu a Qur'ani ko ana cewa gairul maghdubi alaihim waladdallin amin sai muka ji Allah ya ce alif lam mim zalika ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين shi menene kenan alqur'ani shiriya ne ga masu jin tsoron Allah su wane ne masu jin tsoron Allah nan sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi su ne wayanda suka yi imani da gaibi ko to daga nan wurin sai mu tsaya wai menene gaibi da Allah yake nufi ne gaibi ko ai Allah ne ya san gaibin dama kuma ce ce sun yi imani da gaibu sai muka tsaya muka ratsu muka gano ashe Allah gaibu ne ko ko kaga Allah ne ka san gidan shi ne ka taba taba shi kun taba gaisawa da Allah ne to Allah gaibu ne ko ba mu san shi ba ba mu taba ganin shi ba ba mu taba taba shi ba aka ce akwai Allah muka ce mun yadda mun yi imani to yanzu annabi muhammadin ne bai san gaibu ba na Allah ko annabi muhammad ne bai san Allah ba ko hankali ne ba zai taba dauka ba cewa annabi bai san Allah ba hankali ba zai taba yuwa ya yadda da wannan ba ko ba haka ba domin dai annabi muhammadin nan shi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce ma kar ma ka ce wani abu a hadisi ingantacce yace Allah ne ma yayi tarbiyyar shi to ta yaya ake tarbiya kawai ka tura mutum a daki sai ka rika dauko sanda kana dan cucuna mai shi tarbiya dan Allah ya tarbiya yake kai lura da mutum in yayi wannan ayi wannan ayi wannan yayi wannan haka har mutum ya ko ba haka ba sai a ce kana tarbiyyan yaranka ko da ake cewa muna tarbiyyan yaranmu kulle su muke a ɗaki kawai sai mu duka lekowa ta window muna ɗan tsotsokanin sa haka muke yi to annabi ya faɗa ya ce Allah ne ya yi tarbiyyarsa shi ya ladabtar da shi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi kenan in dai Allah gaibu ne to annabi Muhammad ya kai bana bana na riko maka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ma yana kwana wurin Allah za a kwana wurin wanda ba sani ba kuwa zai yi ai hadisi ne ingantacce kaka tunanin wai karatun yan dariƙa hadisi ne ingantacce dama yan dariƙa ne suka yi karatu sosai ko in ka zama gwalo-gwalo-gwalo shi ne za ka rena shi hadisi ingantacce hadisi kan wisal lokacin da sahabbai sai ga manzan Allah sai ya kwana uku malam bai ci abinci ba yana azumi kwana uku ba a yi kawai babu da baki sai sahabbai suka ce kai irin wannan azumi yana burge mu ma zami maza na ce kawai kawai ce za ku rigan yadda na ke shi ke nan aka samu wasu ya ci aina mai ba suka fara malam azumi ya kai wuraren ashirin da bakwai suka fara aka yi kwana ɗaya malam da ɗan ƙarfi-ƙarfi aka shiga na biyu malam sai ga mutane sun fara yankwanewa yadda kasan ciyawa na yankwanewa malam ta kawai sai aka ga wata malam Allah ya zo manzan Allah ya fara fada to an ga mutane ga sunan wasu su ma suke manzan Allah yake cewa wa ayyukum misli shin ko wane ne iri na wa ayyukum ka hayati ayyukum ka hayati wane ne yake da kira irin kira na ne babu a wani hadisi yace inni lastu ka mislukum ni fa ba irin ku bane yace ni dinnan da kuke gani abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini ina kwana wurin ubangiji na shi yake ciyar da ni yake shayar da ni to wannan zaka ce Allah annabi Muhammad bai san Allah ba kuma to sai menene kuma gaibu an ce akwai mala'iku ko ka taba ganin mala'ika ne malam taba ganin shi ba ko kenan mala'ika gaibu ne to kana san ka ce annabi Muhammad bai san mala'ika ba bayan su aboki ɗan saƙo dai ai ɗan saƙo ne ai mala'iku a wurin annabi Muhammad ɗan saƙo ne ko ba su wake aikowa da wa'ayi ba je ka kai ma annabi na je ka ce ma annabi na ina gaishe shi ba ma annabi ba je ka ce ma annabi na ya gaya wa matan shi ina gaishe ta in ji Allah ba Allah sai ya aiko mala'ika ya ce wa mala'ika je ka ce ma annabi Muhammadu ina gaishe da matan shi na na Khadija malaika sai ya zuwa da gudu wala la ya sunallaha ma amarahum wa yafaluna ma yu'maru to kaga dai malaika gaibu ne to annabi Muhammad bai san shi ba ko bai san su ba ya san su hasabi mu wayannan malaikun har turo su ake yace ku je ku tai annabi Muhammad aiki ko ba ko ba turo su ranar yakin badar ko ai an turo su ko bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrikum hadha yumjidukum rabbukum bi kamsati alafin min al malaikati kuma ka ta sun zo fanta annabi aiki yaki kaga dai mun gama da wannan sai me gaibin da ake ta cewa gaibin sai wuta da aljanna zaka hada to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nan sai kaji ya ce maka ai ma ya shiga aljanna har ya zagaya ya zagaya har ma ya yanko ta wani kwana sai ya ga wani gida haka sai ya ga an rubuta gidan sayyidina Umar yace kamar da ne ga in ga yanayin gidan da kuma yanayin matan da ke ci sai na tuna sayyidina Umar yana da kishi kai sai na umar ya ta tiza ya tsaye kai wayo wayo wayo ina ma dai da annabi ka ne ai dai kai ba za a yi kishi da kai ba manzon Allah to ai kaga dai sanin aljanna ta kare anan ko ba haka ba tilla har ya shiga har ya ga gidan ma wani sahabinsa ko ga wani baka san wannan hadisin ba ai ga ɗayan hadisin da aha yake cewa yana jin takun sayyidina bilal a gabansa a gidan aljanna na annabin nan bai san aljanna ba ya san ta mas'ala ta wuta kuma manzan a kafin ma mu je wuta cikin ko kafin mu leka matsalar ba manzan Allah ya ce ya ga mafi yawancin 'yan gidan aljanna talakawa ba ne ai manzan Allah ya fada ce na ga mafi yawancin waɗanda suke cikin gidan aljanna to talakawa ne talakawa sun fi yawa ba ana nufin babu masu kuɗi ba fa a akwai masu kuɗin amma ba su da yawa idan masu kuɗin duniya sun kai dubu ɗaya to a cikin dubu ɗayan nan wayan da aka iya gani ba su kai ɗari ba kaga dai akwai kaga wurin ɗari tara malam duk ba su ko kai mai kuɗi yi ƙoƙari ka zama to cikin wayancan wanda za su shiga gidan aljanna ta yaya ta hanyar hidimtawa addini da kiyaye dokokin Allah sai ka lallaba ka shige cikin wayancan an gane wannan ko Allah ya fi mana matsala kan wuta annabi bai san wuta ba bayan har yana gaya mana cewa ya leka ma ya ga wanda suka fi yawa a cikin gidan wuta mata ne ko ba ka annabi ya faɗa ba har matan hankalin sa ya tashi me yasa maza ya ce saboda butulcewa mazajen ku da kuke yi butulcewa mazajen ku da kuke yi shi yasa kuka fi yawa a gidan wuta mace ne za ka yi shekara goma da ita malam magaji amma rana ɗaya kawai sai ta kalle ka ta ce maka wai me ka taba min me ka taba min ni ban taba ganin wani alheri abin alheri daga wurinka ba ita ba taba gani ba mazala ya ce wannan yana daga cikin abin da ke kai suta wannan to banda kuma sauran abubuwan zinace-zinace gulma annamimanci har hada buɗe gashi gaban wanda yake ba muharramanta ba ba aka ko ba kamar da suke yi yanzu sai ga mace ta ciyo kwalliya ta dan kan tsosano dan kwalin haka malam ture ka ga arziki ake cewa ture ka ga tsaye ake cewa kasar Hausa to amma matan ka ne dan ka shigo gida ka ta haka sai ka ce a yau ture ka ga arziki ne kaka ce ture ka ga tsaye ka ai fara an gani ko to amma haka za hadda matan aure fa yanzu sai ga wai mace za ta je anguwa maimakon ta dan yaba ma gelan akan nan go sai a sako gelan nan haka ku rika kallo sosai kuna ga wasan ya matan aure ba sai sai sai wai gelan anan duk gashin duk a waje to duk namijin da ya kalla wannan gashin sai ya rubuta mata zunubi to abubuwan da ya gashi nan manzo Allah ya ce waɗanda suka fi yawa a gidan wuta mata ne ya ce har ma na tambaye mala'ika jibril ko wannan matan mai ta yi ne aka salgaje harshenta da ƙugiya su ne masu tasarsu magana ba ba ba ba ba ba ba control da abin da ya fito bakinsu su gaya wa mazajensu Allah mun tuba Allah ka yafe mana ayin kana tsaya kana kallo zai gaba rigimar bana da yawa wata kana ɗakin ka za ka rika jin irin yana suke ma mijinta kace-kace mala ko wani aboki na ke gina yana yana ji wata mata suna ce ma mijinta la'anan ne matan aure ba suke ce ma mijinta la'anan ne matsiyaci inna lillahi wa inna ilaihi to irin wannan kuma sai da tunanin wai za ta mutu je aljanna ban sani ba kun gano magana na to irin wayannan hadarorin ba ina cewa wai maza yan aljanna bane a gane magana a in namiji ya cutar da matarsa ko shakka babu wuta Allah zai sa shi wuta Allah zai sa shi amma ko shakka babu ce a matsayin ki nan mace dake kafan sa ki rika fadan munanan makidan nema haƙƙin ki dai a wurin shi baya baki haƙoƙin ki nema amma munanan maganganu kar ya fito daga bakin ki Allah mun tuba Allah ka yafe mana to sai menene kuma gaiban wai kamar sun gare ko ba su ke nan bane an kare abin da zai faɗo kanka yanzu shine tashin kiyama a ya kaddara mai kyau wannan duk wani abu ne wannan tashin kiyama ko ba shi bane ko ba haka bane tashin kiyama to tashin kiyama ne annabi bai sani ba wai dan Allah tashin kiyama ne annabi bai sani ba domin aida bai sani ba da ba zai gaya mana alamominta ba ko zai faɗa tsakani da Allah kaman kai ne yanzu sai yanzu in ce maka ina ne masallacin layin shaba da ake yin karatun shama'il muhammadiya me za ka ce mu eh ni din da nake yin karatun yanzu nake tambayanka to ai abin da ya faru kenan ai kai ma ai ai abin da ya faru kenan malaika jibril ya ce fa akhbirni anis sa'a ga man labarin tashin kiyama ita man masula na bi alamin sa'i ai wanda ya tambayin ba wai yafi wanda ya tambayin sani bane ko kamar in ce maka wai wani riga ne a jikinka haka me nake ne ai na ma daina ma wayo ko wannan wani irin kallon riga ne ko waya ya kalan nata yake ko kaga wannan wasu tambayoyi ne wanda sai manzo Allah ya ce mal mas'ul an hadi ala min sa'i to ga ya mana alamominta yace alamominta an tare da amata rabbata wa an tare da hufatar urrata adad ya sha yin tawallun fil dubba shike faruwa ba yanzu ku yanga ta haifi uwar gijiyarta wanda ke kasanka ya rika juya ka ko ba abin da ke faruwa kake ne wanda ke kasanka ya koma yana juya ka wai sai abin da yake so za a yi bayan kai ne mai gidan shi ba kai ne shugaban shi malam kabir kana ganewa kuwa kai ne shugaban shi ba kai ne baban ma amma yaron ga zai ce ba ba za ka fita ba yau ce ta dan auta na ta dan auta na wani zana a kai yanzu kai talakan aka wada wannan za ka ga abin ya ma girma amma su masu kuri yaron zai ce kasa da zai zo na saboda right din yaron ne su a wurin hakkin yaron ne cewa yana son ya ga baban shi sai ya zauna kai talaka yanzu yaron kai ce baba zauna yau ina gana akwai matsala ba ka gani ko to amma ga ato ga wani kai yanzu za ka gane wannan kai kai za ka fi gane wannan mai kudi ba lale ba ne ma ya gane wannan za ka iya cewa matanka yau tuwo za a yi ta ce a mai gida yau shinkafa za a yi wannan baya faruwa wannan kowa zai gane wannan da sauki sosai ce yau tuwo nake sa a mai gida yau shinkafa za a yi wallahi ce to to rabin rai na ai na ajiya wanda ke kasan ka dai almuhim ya koma shine zai rika baka doka shi zai rika ce ma ga abin da za ka kuma za ka yadda ga sun gina gidaje masu tsawo duk ba shi muke yi ba yanzu duk shi muke yi da zaran kaga an rusa wani gida da ke kusa da ku to insha Allah gidan da za a gina gaba zai buna ku tsawo ba haka yake faruwa bane mutanen da ba kowa bane da hasabi ma ba su takalmi suna yawo babu takalmi su za su koma suna shugabantan ku ko ba a yi ne masu kiwon dabbobi annabi ya faɗa ba ni ba ba ruwa na kaka je kace da wasu nake yi yawa annabi ya faɗa ya ce masu kiwon dabbobi su za su koma su zaman toshewa gabanni ba a yi ba ne ko ana kai a bakinka wannan ba ruwa na ba ruwa na a nan najeriya wannan abin ya faru fa wanda daga cikin shugabannin najeriya yake cewa I have no shoe. Na yi yawo babu takalmi. To kuma ya ga zama shugaba. Annabi bai faɗa ba dama? Ya faɗa masu kiwon dabbobi su zamanto su ne shugabanni. Kai har a majalisar ɗinke duniya. Yanzu masu kiwon dabbobin ne duk su ne a can ko ba su bane mata guda biyu namiji guda ɗaya ko ba su bane daga nan Najeriya duk filani ne kai ka ji haushi ba ni ma filani ne yawwa ni ma filani ne na ga dan waya yana ta zazzaro min ido ni ma filani ne ka ji ko yau Allah ya fi mata to menene annabi bai sani ba da zaka yi ta bata lokaci annabi san gaiwa bai san gaiwa ba zaka ce ai gaibu sai Allah قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض قل لا يعلم الغيب ومن في السماوات والأرض إلا الله ko shine ayan da zaka faɗa to Allah kuma shine Allah da ya faɗa wannan shi ya faɗa a cikin suratul jinni yake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ba wa shahada bane wannan malam alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan ma'anar ayin ce ni ne masanin gaibu ba zan taba sanar da wani gaibu ba sai Allah ya ce illa man irtada min rasulin ka gani ko malam ya ce an gama to karatun ya kare ke illa man irtada min rasulin sai dai wanda na yadda da shi daga cikin manzanni na shi zan zaba na sanar da shi gaibu illa man irtada min rasulin فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصادا to wai kai yanzu an tambaye ka a cikin dukkanin manzanni na Allah duka har da annabawan ma su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu in aka tambaye ka wa Allah zai zaɓa cikin su wa zaka ce Allah Muhammadu annan Muhammadu saboda ka tsaya kana ɓata ma kanka lokaci annan bai san gaibu ba annan bai san gaibu ba wannan hauka ne ke damunka ko ba haka bane hauka ne wannan kawai abin da ya kamata kawai ka tsaya a kai shine gaibu bayan da za a ce wai kai ne da kanka ka san shi sai dai Allah ya sanar da kai kawai ka tsaya a nan gaibu bayan da za a ce kai ne da kanka ka san shi sai dai Allah ya sanar da kai to dama ka'idan yake ai ko ba haka ba dama ka'idan haka ne Allah ne ke sanarwa shikenan magana ya kare an gane wannan ko wannan kai da kai ga mana wannan to mu koma kan karatun mu Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul janna wa akharu rajulin yakhruju minan nar manzo Allah yace ni wallahi na san mutumin da zai fara shiga gidan aljanna kamar yadda wallahi ni na san mutumin da zai zamanto shine na ƙarshen fitowa daga gidan wuta manzo Allah yace saurara ka ja kai dan wana yuta bir rajul yawmil qiyamati za a zo da wani mutum ranar lahira fa yuqalu sai a ce da shi fa yuqalu sai a ce irdu alayhi saga ko sigaru zunubahu a zo masa da ƙananan ƙananan zunubansa sai a zo da ƙananan ƙananan zunubai wa yaqbau anhu kibaraha sai a fitirta a koye wayannan manya-manyan zunuban da ya aikata dama Allah ya faɗa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima haka Allah ya faɗa a Qur'ani in har zaka nisanci manyan-manyan zunubai Allah ya ce kananan ma sai mu yafe maka kananan ma sai mu yafe maka Allah ya ce kar ai ƙarya ka kiyaye ƙarya to shike Allah ya ce kar ai zina ka kiyaye to shike wata wuce ka dan kalle ta Allah ya ce wannan sai mu yafe maka an gani go Allah ya yafe mana to yanzu gashi an bijiro mu da wannan bawan zunubansa an suturta aha manya-manyan sai Allah subhanahu wataala ya ce da shi aminta yaumi kaza wa kaza kaza aka Allah zai ce mai ba kasar rana akwai daɗi akwai kuma takaici ranar in ka aikata abin alheri za ka ji daɗin maganan Allah ka san ita maganan Allah daɗi gare ta daɗi ba ga nan musa ba da santi ya ɗibe shi ji daɗin maganan Allah sai ce Allah ina son na ganka Allah ina son na ganka Allah ya ce lan tara ni Musa ba za ka iya gani na ba ya Allah da ina son na ganka ni dai Allah to ka gani ko to yanzu Allah ne zai magana da wannan ba sai ya ce masa ranar kaza da kaza ka aikata kaza to wannan mutumin ya zai yanzu wa mukirrul la yunkar sai ce kware da gaske Allah Allah nayi kan za ga mutum kamar ruwa ya tishi ranan ko ba ga ba za ga mutum ya ya zama ya zama abun tausayi man ce wallahi Allah na aikata Allah na aikata Allah na aikata wa huwa mushfiqun min kibariha shi duk abin da hankalin shi yake kai yanzu wayancan manya manyan ka zan mala akwai rigima ba to an fara wai za a fara ma magana ne kalle bugan da ka aikata ko misali sai a ce kamar idan a duniya ne a ce ka zaga shugaban kasa ka zaga gwamna ka zaga ciyaman ka zaga kansila yanzu ga kana an kawo ka kotu kawai sai aka fara cewa kai ne ka zagi kansila ko ba kai bane ka za zaga ba kai ka san wai ka san abubuwan da ka aikata ko tun da ga mara binciken gargakan kanana to haka ce to kansila kenan yanzu misali tilla ka zaji kansila shekara hamsin a gidan yari to idan aka zo na shugaban kasa shekara nawa za a daure mutum kaga shekara ɗari biyar kaga wahala yanzu to da shi wannan yanzu duk inda hankalin shi yake kai yanzu shine wayancan manya manyan yanzu an tambaye shi kanana cewa ka aikata kaza da kaza ranar kaza ce wallahi Allah da gaske ne na aikata Allah ba ƙarya ranan to kai mana ka gani ko faiqalu sai a ce da shi faiqalu kalle girman Allah kuma anan wannan girman Allah za a ƙara kallo anan faiqalu sai Allah subhanahu wataala ya ce utuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasana yanzu wannan bawan nawa killa ya yadda ya aikata wayannan aha kanana kananan zunuban ko ya yadda ya aikata su to yanzu a canza wa'annan zunuban nasa gaba ɗaya dukkaninsu su koma lada dukkan zunuban shi a canza su su koma lada wannan mutumin sai tsotsayi ya ɗide shi sai ya ce inna li zunuban laraha auna ya Allah ina da wasu maka makan zunubai Allah ni ba har yanzu ban gansu ba ka san wayancan ba an sitirta su ba ko sha Allah ni ba ina da wasu manya manyan zunubai Allah ban gansu ba shi tunanin shi kafa a dawo a dawo da bako ya sha kwai manzo sallallahu alaihi wa sallama fadar wannan magana da wannan bawan yayi a ina ya faɗa wannan a lahira manzan Allah kuma yana duniya yana ba mu ban sani mun kun gano girman manzan Allah a nan wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi dariya har sai da aka ga hakoransa tabare wayannan manyan nan saboda ai duka zunubansa Allah ya ce ba wai wayannan kananan ba ban sani mun kun gane karatun ba yanzu Allah ya ce duka zunubansa yanzu a canza su su koma lada shi ya rure ya ga ce to karfa a tafi Allah akwai wasu manya-manyan zun ka san mutum ba shi ya san mutum kowanne mutum ya san irin zunuban da yake aikatawa kowanne mutum ya san irin zunuban da yake aikatawa Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dariya har sai da aka ga hakoransa tabari rawan wani rawahu bukhari wa muslim Bukhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisan kamar yadda Imam Tirmidhi shi ma ya ruwaito mana wannan hadisan. Kuma ina ganin abinda zamu iya dauka kenan a cikin karatun mu na yau. Abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. idan akwai mai tambaya ɗaya biyu sai ya yi sai mu ansa in kuma babu sai mu kira sallah a sallah kafin kiran sallah ya san an ce mai zurfin ido wai da wuri yake mene da wuri yake kuka makarantarmu da muka buɗe na islamiyya sabuwa mai suna annatija academy in allah ya kai mu ranar lahadi za ta yi maulidinta na farko a makarantar primary da ke nan gangare kusa da kotu kusa da haikot ko ko kusa da dss abin nan division maulidin zai a fara da idan allah karfe tara na safi zuwa karfe goma sha biyu ga wanda allah subhanahu wata'ala ya bashi ikon halarta ranar lahadi wannan lahadin ta gobe ta jibi kenan za mu ci insha Allah mun fara faɗa ne da wuri saboda mutane su sani insha Allah in akwai mai tambaya zai yi tambaya almajiran ku masha Allah an san yin jira TV wato Allah ya fi mana na gane maganarka yana da matukar mahimmanci kowane mutum ya kiyaye fahimtar shi an gane wannan ko kowane mutum ya kiyaye fahimtar shi kai da kake dan dariga irin wayannan tashoshin dukkan nisance su dukkan nisance su domin su ba fahimtar dariga suke da shi ba ba fahimtar sufaye suke da shi ba suna da fahimta ne irin nasu kuma a kanta za su ci gaba da yadawa an gane wannan ko saboda haka su don su kafirta mutum shine abu mafi sauki a wurinsu shine abu mafi sauki yake cewa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljani ban halicci mutane da aljani ba sai dan su bauta mini wannan ana maganar ma bauta ne sannan wannan ya nuna ma yana da karancin karatu domin wannan ayan in ka samu dama ka dauko tafsiri a gida za ga mai wasu malamai suka ce wa ma khalaqtul jinna wal insa sai wasu malamai suka ce illa liya'rifuni Allah ya ce ban halarci mutane a wani tafsirin ban halarci mutane da aljanai ba sai don su sanni sai don su sanni sannan malamin kuma ya nuna karancin karatun sa a fili ba ayan qur'ani ya jawo ba ina son mutane su fahimci wannan karatun sosai ai ayan qur'ani ya jawo menene alakan wannan ayan da ya jawo yanzu da maganan halittar duniya akwai alaka ni bari na bashi wata Allah subhanahu wata'ala yace wal arda wada'aha lil anam Allah yace ƙasa da kake gani mun yi ta ne don talikai don mutane muka yi ta ayan qur'ani ne wannan ko bayan qur'ani bane cewa ƙasa da kake gani kidan zaka iya cewa duniya kenan tilla ai ana cewa a a me sunan akwai duniyoyi da muke da su guda tara ko a wanda aka fi sani abokance su Mars Jupiter su wane ne har zuwa namu Earth ko to ai namu shi Earth din shine ai ƙasa din ko ba ka bane to idan Allah ya ce wal arda ai ana nufin duniyan kenan duniyan da mutane suke rayuwa a cikinta wada'aha lil anam an yi ta ne don talikai don mutane haka Allah ya faɗa to tambaya a nan wurin shine wane ne shugaban mutanen akwai wani wanda ya bi wannan Muhammad ne zaka ce shine shugaba kenan in har Allah ya faɗa cewa wal arda wada'aha lil anam cewa ƙasa mun yi ta ne don talikai to ai biyayyen talikai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan kalubale ne gare ku kai taka tsantsan ka san me ake kallo a gidanka kada wata rana ka shigo gida matan ga ce a ga kafirin nan ya shigo sosai saboda tashin take kallo ko ba ka wani tashin take kallo saboda haka kai kuma kana cewa ai duniya da lahira an yi ta ne don annan muhammadu to ta kuma ji an ce duk wanda ya ce haka ya zama gurɓatacce ya zama kafiri saboda kana shigowa mai matan gara ta kalla yanzu ya shigo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka mutane su san me ake kallo a gidansu wani zama za ka yi tunanin cewa ana matsawa ne a a saboda irin wa'in abubuwan ne ka san me ake kallo a gidansu Allah mutu ba Allah ka yafe mana wani tambayan wa alaikun salam a dage kuma da karatu za ka yi mutane bayani karatu ake so mutane su yi sosai gaskiya karatu muna roƙon dai Allah ya ara mana lokaci sosai muna roƙon Allah ya ara mana lokaci muna da tsare-tsare sosai har adult class za mu bude da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu bude adult class a makarantar da muke yi insha Allah muna nan muna wannan tunanin mun yi magana da malamin za mu bude adult class ajin ajin mazan aure za mu bude ajin mazan aure shi ma za mu musu karatu da yaddan Allah kamar da dalibai kawai za mu sa shi ne zai zama asabar lahadi da yaddan Allah muna nan muna wannan tsare-tsaren mu ba mu da wani matsala kawai dai mutane a tashi a karatu da karatu ne za ka fita daga cikin wannan halaka Allah ina yawan gaya wa mutane shuhura girma na malami da shaharansa kai ya ɗibe ka in malami ya faɗa abin da ba daidai ba ne kawai za ka faɗa ba daidai ba ne bai da yadda za ka yi zai da kai babu in malamin da ya faɗa abu cewa yau aka gano ba daidai ba ne kawai za a faɗa cewa abin da malam ya faɗa ba daidai ba ne bai da wuta bai da aljanna ba abin da zai iya maka gwamma a kashe ka akan gaskiya da a kashe kan karyaran kai dani ban na ba wanda zai kashe ka dan ka faɗa gaskiya Allah ya fi mana dan wani san ya tambaya mene ne tambayan ka yaqini yaqini yana da girma sosai yana cikin karatunmu da muke a cikin tasawuf ina ganin kuma mun yi wurin darasa wurin guda bakwai akan yaqini har yanzu ma bamu gama ba a wurin ibada eh da takalmi yayin sallah wannan wata matsala ne wallahi wanda an ta kokarin a ta kawo ta Najeriya amma abin bai yiwu ba sallah da takalmi to amma almuhim dai in mutum yana da tabbaci cewa takalmin tsaftatacce ne babu da nasa zai iya yi amma mu malaman mu sun ce kalmi ko takalmin ba samu bane to wannan bawan Allah da ya hakura da yi sallah da shi ba in har manzon Allah zai sa takalmi ya cire saboda malaika ya ce masa takalmin nan an taka najasa to ya tunanin ga kuma cewa wanda ba annabi bane ko je ga wannan annabi ne annabi kawai zai je ya burin najasa annabi sai je ya burin najasa to amma ya akai aka taka najasa ba wanda ya sani malaka ya zo ya ce takalmin nan akwai najasa manzon Allah yana sallah ya cire takalmin yayi wurgi da shi to da ni da kai mun taka wani zai gaya mana ba wanda zai gaya mana saboda haka mutane a kiyaye wannan don Allah kada mutum ya je lahira a ce ai babu sallar isha'i na rana kaza ko babu sallar la'asar na rana kaza sha Allah na ya ce ai kai da takalmi mai najasa sai ka ce ma Allah mene ai ruwani zaka dawo ka gyara an yi gaba Allah ya ke mana amma akwai wani ko almajiranka ai sai ka ce kawai murnan haihuwan ake yi saboda manzon Allah ma aka yi ci eh murnan haihuwa yake yi eh murnan haihuwa ake yi kaji ko murna to ma ai manzon Allah da dai hadisin akwai magana akan sa ya ce rayuwa ta alheri ne rasuwa na ma alheri ne gare ku ko ba haka ba haka manzon Allah ya faɗa rayuwa ta alheri ne rasuwa ta ma alheri ne duka rona ka ce kawai kana murnar haihuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam almajiranka
ai tarihin aljinin ake gaba da ba a bada cewa ya aka ma yau ga gida da aka ajiye gidan ma da aka kashe shi ba mai zuwa da aka to ka gani amma dai in aka yi magana a mai gidan da ya ce yau wurin da ake samun washewa duk za ka ga ba a magana ma a to ka gani ko aljinin da ya yi to ka gani malama ya kawo wani falsafa yanzu Allah ya ce mana wannan wa nan war aha wa alaikum salam maganar tsuntan kuɗi a hanya masha Allah an tuwon kuɗi a hanya to malam bismillah to to ai cewa aka yi ai za a yi cigiya ne ranka yi daɗi ko cigiya za ka yi idan har ba a samu wanda yake da su ba to kana da zaɓi guda biyu ko kai amfani da kuɗin duk lokacin da mai shi ya zo ka biya shi ko na biyu kai sadaka da kuɗin Allah ya kai ladan zuwa gare shi sannan daga baya in ya zo kuma ka biya shi Ah, ya ce eh ya ce kamar sadaka ne to ai shine ai yanzu sai ka biya shi sai ladan Allah ya dawo maka da ladan shine magana ko to amma shari'ar musulunci ta yi magana kan wasu abubuwa kan tsintuwa kamar yanzu kana tafiya sai ka tsinci naira ashirin naira ashirin ba bane wanda hankalin mutum zai tashi dan nashi ya faɗi wannan babu laifi in mutum ya yi amfani da shi kana tafiya ka tsinci goma kana tafiya ka tsinci ɗari biyu ɗari biyar ba kamar mutum zai ɗan shiga damuwa to ka kamar ɗari biyar kan kai sauran kashewa ka gani ko abin da idan mutum ya yar hankalin shi ba wani tashi zai yi ba wasu malamai suna ganin cewa mutum zai yi amfani da shi amma abin da yin mutum ya nashi ya faɗi hankalin shi zai tashi za ka ce kaka yi amfani da shi in kuma har za ka yi amfani da shi to ka shirya ma ɗaya daga cikin wayannan abin da muka faɗa a baya sai ji karban kudin a wurinka in yi ji karba ba sai ka tafi da shi ba eh kai sai ka tafi da shi ai eh sai ka tafi ba za ka yi sadaka da shi ba yawwa sai ka sadaka in kuma za ka yi amfani da shi sai ka yi amfani da shi da niyan in mai shi ya dawo yana nema za ka biya shi maganar tsuntan kudi ana fi tsuntuwa ke nan yanzu ba lalle wannan mulkin an samu karkuwa ai nan wurin da yarinyar ta zo ta yi kuka za ta dawo neman kudin a wurin nan ya kamata ya ce to ni ne na tsinta kudin gashi shi ma in duka mutanen wurin an ki karba kaga shi ba zai tsaya da mashin ɗin shi ba sai ya burga mashin ɗin shi tafi sai ya je ya sadaka da shi kuma in ya ƙara dawowa ya ji an ce an ganta to kuma zai biya Allah ya ce mana ko an ƙare ai ko a cikin yanzu in miliyan ɗaya ya faɗi sai ya yi magana zai magana zai magana malam bari na gaya maka kaga ni yana daga cikin abu da na karanta kuma student ne ni ni kuma student ne na rage gani na sosai a ka'idan masu kuɗi idan suka yi asarar naira ɗaya sai an musu jaje sosai in suka yi asarar naira ɗaya to sai an musu jaje kuri da kallo a tv ana faɗa kamfani kaza ya yi asarar ne za ka ɗauka an za mulmulo kuɗi da yawa ne sai a ce naira biyu sai ga a ta damuwa a kira mitin ya aka yi har muka yi asara naira biyu ka ji maganan ko naira biyu ne naira biyu ne ba percentage ake magana ba ba percentage wai na san abin da nake magana fil dina ne banda cewa Allah ya ce annabi ya ce wannan ma layi na ne in ka shiga nan sai na sayar da kai layi na ne domin ka'idan kasuwanci yana da kyau mutanen mana wurin mu sani ka'idan kasuwanci ba a yadda kai asarar naira daya ka ja hannu ka rungume ba an ce sai ka sa ido menene dalilin da ya kawo kai asarar naira daya domin gaba ka kiyaye ƙa'idan kasuwanci kenan ni kasuwanci na karanta a ilimin zamanance kasuwanci na karanta in ka yi asarar naira ɗaya aka ce ka tsaya ka yi bincike menene dalilin da ya kawo faɗuwa saboda gaba ka kiyaye domin yau ka yi asarar naira ɗaya gobe ka yi naira ɗaya a wata ka yi asarar naira talatin kenan idan jalinka naira ɗari biyar ne to yanzu kudinka ya dawo naira ɗari hudu da nawa da saba'in gaba kai ko ƙasa ƙasa musulunci kuma baya son ta kowane siga kai ƙasa musulunci fata yake ko da yaushe kai gaba gaba gaba gaba ƙa'ida ne wannan saboda haka ko ɗan gwace kare kallon wani ai kamfanin ana faɗa in yayi asara za a faɗa yayi asara in yayi ya ci riba za a faɗa riban da aka samu sauran tsarin kasuwanci yake kuma da yawa daga cikin mutanen yana daga cikin abin da ya sa ba sa yin gaba a kasuwancinsu ba sa tsayawa su bincika riba muka samu ko asara muka yi ba a tsayawa yi ko naira ɗaya ka faɗi a kasuwanci tsarin kasuwanci cewa ya ka tsaya ka bincika menene dalili zai yi an ƙara kai ko baka san an ƙara ba kuɗin farashin an ƙara farashin kaya baka sani ba zai yi a kai ne wurin faɗan kudin ne kwanka faɗa cewa wannan kayan naira arba'in ne ko ka so shi asarar naira arba'in yanzu kai kuma kaga sarikinka ne ka sayar mai naira talatin da biyar ka faɗi sai a gaya maka a tsarin kasuwanci don sarikinka ne ba yadda ka siyar mai ƙasa da abin da ka siya ba sai dai ka siyar mai a naira kayan naira arba'in ne ko yanzu ka siyar mai a naira talatin da biyar sai dai kai ka sa hannu a ju ka ciro naira biyar ka ɗaura haka ƙa'idan ta ce ƙa'idar kenan na siyar ma da zariki na naira talatin da biyar kuma alhalin naira arba'in ne to a ju na zan ciro naira biyar na ƙara ɗaura haka ƙa'idan ta ce amma mutanen muna yi ne ba ma yi Allah wanci ba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana shi yasa karatu yana da daɗi kaga yanzu kuma muna koma wani fannin kuma kaga yadda sura ka dage kai karatu sosai zaka ci ribar sa wannan ya malam ya riga to Allah ya sa mun santa gudowa ta yi ta dawo sai su gudo su dawo to ai kai kasan ba naka bane ko ba haka bane to zaka ci abinda ba naka ba sai ka ta kibata mu Allah take da kibata mu Allah now a ita kiwatawa sai ta haihuwa idan har Allah ya sa an game shi sai a tattara da 'ya'yan da ita da a baya ake Allah kai ma na ban ji ba shi ne nake gaya maka irin wa'annan abubuwan tun da ka san yanzu ba halaliyanka ba ne gudun shubaha haka ake yi ba yana daga cikin wa'annan mutanen guda uku ba wanda dutse ya murgino ya rufe ya rufe su a kogo ai ɗaya daga cikinsu abin da ya faru da shi kenan ya sa wani aiki ne shi kenan da aka gama aikin sai mutum maimakon ya tsaya ya karɓa kuɗinsa sai ya sauri ya bar wurin shi kuma bai san shi ba sai bayan kamar shekara biyar haka sai ya dawo sai ya ce ka sa na aiki lokaci kaza ina ta sauri sauri an na tafi ban karɓa ladan aiki na ba sai ya ce kwarai an yi haka ashe lokacin da ya nemi wannan mutumin bai gan shi ba kamar yanzu misali a ce kudin aikin naira dubu uku ne ko a ce dubu uku ko dubu biyar kudin aikin shi a ce dubu biyar sai ya sai ira akuya kwara daya da wannan dubu biyar din sai ta kiwata ta ta hayu ta kiwa ta hayu haka sai nan da nan sai garki ya yadu to da wannan mutumin ya dawo ya ce kwarai an yi haka zo mu je in baka kudinka yana zuwa sai nuna mai ga dabbobi nan da yawa ya ce wannan kudinka ne ce kamar yaya ni dubu biyar ne kuɗi na ka nuna min dabbobi haka da yawa ya ce ai da katari na neme ka ban gani ba sai na sai dabba na kiwata maka shine ta hayayyafa wa'annan da kake gani saboda ka duka tattara ka tafi da suna kai Allah in nayi wannan abun saboda kai ne Allah ka ba mu mafita kissa ne dai wanda tana da tsawon haka ba zai yi mu taba ta yanzu to shine nake kokarin daura ta kai Allah ya fi mana ina ganin kuma abun akwai wani koko shikenan to ga malam zamu karba malam na karshe kai muna tare to a lokacin mu ya jani da shi yasa ni ma na takaita
sanarwa ɗin idan an yi To, kusurwa yana na gane.
kwana hudu da aka da ya wuce a nan kofar gida sai wayan wani ta zo ya kawo gyara ba ma mutum biyu ne sai ta fada kwata to sai ko har ya ce ma wasu da suke aiki nan gaban kusa da gida ya ce ma an sace mai a wani ke dan ta fada kwata ba to bayan da nan duk gida jiya sai ake gamin ai ga waya ana ta jiran a samu wanda ya yi yadda waya ba a samu ba da gab da magariba ne sai ai ba a haka da an sa an yi an yi masallaci dan ana tsammanin kila cikin sallah magariba ne a nan masallaci ko gida na gane.
to sai dai sallah na yi alula da azahar sai na tsaya bayan an kila da sallah a kofar masallaci sai na ce cikin wanda aka yi sallah kwana hudu ko biyar da ya wuce wani ya yarda waya to idan akwai wanda ya yarda waya a tsakanin wannan lokacin kwana hudu ko biyar ɗin da ya wuce to shi ne magana a bashi wani to a wurin sai ko wanda ya mai gyaran nan har aka yi tunanin a wurin aka ajiye wayar har sai da to an sake na wayar a wurin ne sai ko yi wannan sanarwar sai ya zo ya tambaye ni sai na ce to a kira a tambaya wayar da mun ta sha ruwa ta ci ruwa sai daga ƙarshe sai na ce wata iri ce dai ban nuna mai ba to ga shi ga shi sai na cire sai din na sa sai na duba wani kwanta na ga wani a kwanta an sa mai mai mai mai bibi sai na ce jiya da aka wannan da ya za ta abin nan to da na kira layi sai ga shi ya zo yanzu ya karɓi wayan shi to shirin abin da muhallin shahid anan ya ce shirin shirin ba zai amfani ba wani yana yana shirin ne saboda kar a zo a karɓa kayan ma shi ya samu ya sa amfani wayar rashin wayo ne idan an samu irin haka ko mutane aka gaya mana fita da wurin in Allah ya ga dabban waya na ga kaza waya ta fashi ko ko iya mata in aka ji ana tambayar kuɗi da Allah ga dabban waya na Allah ya kawo kuma ƙauye ai mutanen ƙauye ba su da wani yawa da na so a bayar sun haka ƙauye mutane ba su da wani yawa Ya zo ya karɓa ba musulmi wanda nake zuwa cikin gida in ka karɓo ka ɗauki abin wani ka ci ba. To muka ɗan mai da turi da a hukumance da a addinance ka ba su wani kuma ya tafi within one hour duka. Sai ga kafin ya kai sun ya sami wayar nan.
kuma ƙauye irin wannan ma ƙauye ba da yawa ko duka duka yawan mutanen ƙauye ba za su wuce dubu dubu uku ba in dai ƙauye ne. wani ƙauyen ma ba a kaiwa ma dubu uku ko ai ƙauyen da aka kai dubu uku babba ne ba ko za ga wani ƙauyen da irin ɗari biyar mutane ɗari biyar haka da ka faɗa cewa wa dabba fa wanda ya san dabban shi ta gudu ko ta abin nan to akwai wata dabba wanda aka nan da nan labari zai zai sa kamar akwai malam guda ɗaya wanda daga shi za mu haƙura malamai an gane tambayan malam kuwa mutum ne ya kunna qur'ani a wayan shi yasa abu- abun kunnan nan yana jin qur'ani ya shiga bayi yana ba haya ya halatta kuwa ina wannan babban zunubi ne babban zunubi ne ko a mafarki mutum ya ga yayi wannan to ya roki Allah gafara ba wai ma ka aikata da gangan ba ba a mafarki kawai ka ɗanyi mafarkin ga ka shiga bayi kana jin kana jin qur'ani to ka nemi Allah gafara saboda ka wannan bawan Allah yayi kuskure sosai ba a yin haka kuma za a rubuta mai zunubi saboda haka yi ta tuba Allah ya ce mana kuma abin da nake tunanin za mu iya dauka kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to malai yana bukatan addu'a to Allah ya mana bukatun ya mana to a kira sallah lokaci ya ga yau mai gida na nan bismillah yanzu ya sa caji da larabci ma haka suke ce mai fara Allahu akbar
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله